alaga ta malam sai shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء الآمنين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والحمد لله yau Allah ya kawo mu sha takwas ga watan Jumada al'ula shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ranar da ke daidai da sha biyu ga watan Februari shekara dubu biyu da sha bakwai shekara ta miladiya. To, kamar yadda muka sani karanta hadith da kuma aiki da shi kamar yadda magabatanmu suka fassara shi ne zaman lafiya ga musulmi kuma Allah da rahmar shi ya fitan muna da malamai suka fahimci wannan addini kamar yadda ya umarni falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li tafaqahu fi din wato a samu waɗansu daga cikin kowace sha biyar ga watan me? ai sha biyar na ce o sha takwas subhanallah hankali ke wannan sha biyar ga watan jumada al'ula shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas to kamar yadda Allah ya umarni a fita a je a fahimci addini a zo a yi mutane gargadi Allah da rahama shi fitan muna da malamai cikin wayannan malamai Malik ibn Anas kuma bawan Allah nan Allah ya mishi falala wanda yake da wuya ka kaga ta tattaro a wani malami falala da Allah ya mishi falalan mahallin da ya karatu ya koyar shine Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna al-madinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa tayyibaha ita Madina fa kamar wutar makeri zuga zugi wato takan fitar da dattinta kuma ta kawata mai kyawunta to wannan bawan Allah a nan garin aka haife shi a nan ya yi karatu a nan ya koyar a nan kuma ya mutu lafiya alhamdulillah sannan kuma ya fito a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake wannan zamani zamani wanda yake suna karni da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan shi sannan bayan shi bayan haka annabi ya ce mutane za su bayyana suna ba da shaida ba a neman shaidar su suna rantsuwa ba a neman rantsuwan su kuma kiba zai bayyana gare su kiba ma'ana son duniya zai mamaye mutane sannan kuma akwai bishara da annabi ya yi ga wani malami wanda zai bayyana a madina yushakun nas an yadrba akbadal ibd yatlubuna al-ilm wa la yajidunahu illa wala yajiduna aliman a'lama min alim ahli al-madina mutane za su suna neman ilimi ba za su samu ilimin nan ba sai ba su samu malamin da yafi malamin madina ilimi ba to wannan bishara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi manyan malamai tun na zamanin malik sun ce malik wannan annabi yake nufi da shi domin shine daga nesa ake zuwa ana neman shi tambayar shi to cikin ilimin da ya tattara na Madina ilimin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace garin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in akwai datti a cikin ta ita tana koran shi kamar yanda wuta ke tsarkake karfe haka Madina ke tsarkake kanta ilimin wannan mutane na Madinan nan bawa Allah ne ya tattara da kuma fatawashi da fatawassa tabi'ai da tabi'i da sahabbai da kuma maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah muna roƙon shi ba mu muwafaqa mu fahimci wannan ilimi ko mai aiki da shi muna kitabu salat littafi na sallah shine yace muna dari hadis na 151 yace wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له دراق حتى لا يسمع النداء وإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل annabi sallallahu alaihi wasallam an wato daga abu huraira idza nudiya lis salati adbara shaytan lahu durab lokacin da ake kiran sallah shaytan yakan gudu yakan ja baya shaidan yakan ja baya gudu lahu durat lokacin da yake gudun nan yana da wani sauti yana da yana da sauti tusa durat kaman tusan jaki hatta la yasma nida domin bai so ya ji ana kiran sallah sai ya gudu adbara fa idza qudiya an-nida lokacin da aka tsara kiran sallah aqbala sai ya zo ya dawo hatta idza tuwiba har sai lokacin da aka yi ikama bis salati adbara ya sake jiyawa baya hatta idza qadiyat taswib lokacin da aka kare ikama aqbala sai ya sake zuwa hatta yakhira bainal mar'i wa nafsihi har ya zo ya shiga tsakanin mutum da zuciyar shi da ran shi yana mishi wasu wasi me yake cewa ya qul اذكر كذا اذكر كذا كتنا فكذا كتنا كذا كتنا كذا كتنا كذا ya taimaka waswasi a cikin zuciya sai ka jawo duniya kai ta sawara ta kana tunani kaman ce da sallah da kake yi li aha yace kaza ko lima lam yakun lima lam yakun lima lam yakun yadhkuru mutum sai ya fara tunato abubuwan da ya kasance bai tunatowa lokacin da ke bakin sallah hatta ya zalla rajulu in yadri kam salla har sai mutum ya kasance in nan ma'anar shi ma mutum bai san abin da rakawo inda ya salla ba wato shekan zai shiga tsakanin shi da zuciyar shi ya ta mai waswasi mutum da ya kabbata salla shekan zai dawo mishi ya ta mai waswasi har bai san raka'a nawa yayi ba wannan wato yana ƙara akkada abinda annabi sallallahu alaihi wasallam alaƙar shaitan da mutum in an kira sallah daga jin kiran sallah an fara Allahu akbar sai ya gudu gudu wannan da yake yana gudu yana tusa dan kai ya ji kiran sallah sannan an ƙare sai ya dawo in an tada iƙama ya sake gudu in an ƙara iƙama sai ya sake dawowa mutum na cikin sallah ya ta mai wasu wasu ya kowal uzkur kaza ka tuna kaza fa ka tuna kaza wato mutum na sallah sai hankalin shi ɗauka wannan duk wasu wasi ne na shaidan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da an kira sallah shaidan yakan gudu yana fitar da wannan sauti yana tusa to yawanci af'al ayyukan shaidan in sun zo cikin irin wannan nassi da Kur'ani to ana ɗaukan su ne a ma'anarsu ko ko a sifa ta majaz ba hakika ba domin in an fassara su duka a hakika sai kuma duniya ta kallabe ta juye gaba ɗaya Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum kuna ganin su inda ba sa ganin ku lokacin da ake kiran sallah shi ɗan ya gudu mutane na jin tusa shi ba sa ji har sai mutu ya kabbalta sallah sai ya fara jin waswasin shaidan ya fara tuna abubuwa ya fara abubuwa kun ga waswasi to nan ya dace daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya ce Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa yana gode Allah da ya mai da kaidin shaidan iyakan shi ya yi wa mutum me waswasi saboda ka kafa ba shaidan karfin da bai da shi ta hanyar juya larabci ana magana ta balaga sai mutum ya mai da ita haƙiƙa misali bahaushe in ya ce a bar kaza cikin gashinta zai yi wani ya ɗauko kaza ne ya ce je ka yanka mun kaza sai kuma ana hira sai ce a bar kaza cikin gashin ta sai ya je dafa mishi da gashi a bar kaza cikin gashin ta ba ana nufin hakika wai wato in an cire gashin kaza kun ganda take ba ta da wani abun nan asiriya to to yanda bahaushe yake da irin wannan magana kowane yare ba yaren da Allah ya dan adam da bai da wannan wannan karin magana ba to in Allah ya mutar lokaci magana game da shedan irin wannan wayansu an wurare sai su dauke shi a zahirin shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito safiya cikin ɗaya daga cikin matan shi na itikafi cikin dare mai itikafi bai fita amma ta kawo mishi hajar shi cikin dare mata sai ya fita ya raka ta domin lalura ne ya fita daga masallaci ya raka ta zuwa ɗakinta sai wayansu mutane biyu na ansar suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka hango shi tare da mace cikin duhu sai suka laɓe sai kira su ku zo ku zo ku zo ya ce wannan da kuka gani fa safiya ce matata sai suka ce subhanallah subhanallah irin yaya ma za su yi wani mugun tunane annabi ce a'a domin shi shaidan ya jiri min ibn adam majrad dam yana gudane wurin dan adam kamar yadda jini yake yawo cikin dan adam shin jinin dan adam yana barin jikin mutum dan adam kullu yana tare da shi ba to haka shaidan yake tare da mutum ya kallazince shi wayansu sai su ɗauki wannan hadisin annabi yana nufin shaiɗan yanda yake lazimtan waswasan ɗan adam zai iya maka waswasin cewa ka ga annabin ka da Allah ya aiko maka tare da mace zai iya ba abinda ba zai iya maka waswasi ba nan annabi ke kowa nuna musu saboda haka in akwai wani abu na shubuha kullun ka bayyana shi kowa ya gani in ka bar mutane da zaton su za su yi maka mugun me saboda haka akwai bayyana ka bayyana kada ka ce a'a matsayi na ya wuce a'a kullun ka bayyana komai mutane su gane in ba haka ba shedan zai iya wasa da hankalin su so yanzu sai su yi kamurku da wayannan su ba shedan karfin da shedan baya da shi har akai ana bautawa shedan Allah ya ce ba mu ganin su ba mu ganin aljannu ba mu ganin shaydannu huwa wa qabiluhu amma nuri Allah ya ce wala tattabi'u khutuwa shaytan innahu lakum aduwwun mubin maki ne bayananne shin shi qur'ani na karo da kanshi ne a'a anan kakkabi sawun shaydan ba qur'ani na cewa in shaydan na tafiya ana ganin sawun tafiyar shi bane a'a balle ka fara neman ina yake kai in taka Qur'ani ya hana ni hanyar shedan ka santa hanyar shedan ka santa Allah ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kowane rai ya san daidai ya san rashin daidai saboda haka in ka ji shedan na maka waswasin kai abinda kai ma ka san ba da kyau kada ka bi sawun shi ba sai an maka wa'azi ba ka sani shi yasa in an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana neman wasiya abun farko da yake cewa ittaqillah ka ji tsoron Allah domin cikin tsoron dan adam ya san lokacin da zai ji tsoron Allah ya san kuma lokacin da zai bi wasu wasin shedani to shedan bai so a kira sallah bai so a ambaci girman Allah bai so mutane su hankalinsu ya dawo kan bauta wa Allah amma in an ƙara kiran sallah sai ya dawo ya tima mutane wasu wasi har mutum bai san raka'a nawa ba to nan mutum kenan sai ya wato dawo da hankalin shi kullum da ya ji waswasa ta shedan ya nemi tsari daga shedan Allah shirya da mu eh a can magana iska da ake cewa eh ya in cewa a yana jifan shi eto a akwai kistan cewa shaɗan ne ke ma annabi ibrahim wasu wasa kada yanka ismail kuma yana jefa yana jefa wannan amma malamai suna shakkan wannan kissa din cewa kawai dai ibada ce wato yana cikin manasik ibada da aka sama musulmi sun kai a haji eh a'a matukan ya zo da rukunan aka ce in kana shakka tabni alal yaqini shedan ne ya sa ka kana ta tunane baka san raka'a nawa kai ba to nan za ka yi gini akan wadda ka tabbata kai tabni alal yaqin to wa 152 وحدثني عن مالك عن أبي حازم ابن الدينار عن سهل بن سعد سعد بن الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله وانا an ruwaito ne daga sahal bin sa'ad as-sa'idi me yake cewa to wannan sa'ad din nan tabi'i ne kuma in yarwaito irin wannan hadisi sai a ce yana da hukumul marfu'i tunda da gaske sanadi ya inganta zuwa gare shi dan baiwa ya san wannan abun sai ta hanyar wahayi ba sai ya gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya wato yana da hukumin marfu'i yace sa'ata ne akwai sa'o'i guda biyu yuftahu lahuma abwabus sama' wa'yannan sa'o'in akan buɗe ƙofofin sama wa ƙalla da'in wato so da yawa ba a mayar ma mai addu'a addu'a shi a cikin wannan sa'a to so da yawa wato ba a mayar ma mai addu'a nan ƙalla wato kafira yawanci in mutum ya yi addu'a a wannan lokacin ana karɓa yawanci shi ne ce wa'anne ne lokacin nan ya ce hadiratun nida'i lissalati wato lokacin da mutum ya halarci ana kiran sallah lokacin da ake kiran sallah wasaffu fi sabilillah kuma lokacin da mutane suka yi sahu kafin kabda yaki na jihadi to wayannan wurare ne wayanda in mutum ya addu'a ana karban su Allah ya ba mu dace nan kun ga kenan ana kiran sallah an ce kayi kaman yanda mai kira yake in an kare kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a na neman wasila sannan kuma kayi wa kanka addu'a ta alheri to qala yahya eh to ai shine yahya din ne yace haka ko kowa zai maka su ila malik قال يحيى وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت an tambayi malik cewa yaya kiran sallah ranar juma'a shin yakan kasance kafin lokaci yayi ya hillal waqt ana kiran sallan juma'a kafin lokaci yayi faqala la yakunu illa ba'da an tazulu ash-shams baya kasancewa sai dai in an samu zawali wato rana ta karkata sannan ake kiran sallan juma'a kun ga wannan ya kore duk masu cewa ana sallah da duha karfe tara ko da fitowar rana a wasu ila malik eh eh kiran farko na zawal lokacin kiran sallah kenan amma bani umayya suka kawo kira na biyu kiran wannan lokacin da liman zai hau mimbari sai a kira na juma'a shine kira wanda yake ko da ke shi ma zama sunna tun da sahabbai ne dukansu duka biyun to wasu ila malik an tasniyat al-azan wal iqama wa mata yajibu al-qiyam ala an-nas hina tuqamu as-salah akdan bai malik an tasniya wato a dinga maimaita lafuzza in ana kiran sallah ko ko ana iqama kuma yaushe ne yakan wajaba akan mutane su tashi lokacin da ake ikama lokacin da liman wuladani ya fara ikama yaushe mutane za su tashi don a yi sallah yana yi ko sai ya kare ko yaya shine tambayar ina ne muke faƙala lam yablughni fi nida'i wal iqamati illa ma adraktu an-nas alayhi malik sai yace ni fa ba wani hadisi da yazo mun game da wannan game da kiran sallah da game da iqama na yaushe za a tashi illa ma adraktun nasa alaihi sai dai abinda na riske mutane suna yi wani irin mutane irin mu sahabban annabi zai tabi'ai tabi'ai sai da abinda na riske tabi'ai nan da ya kawo istisna'i illa ba wani hadisi da ya zo mun sai dai abinda na riske mutane suna yi sai wannan ya nuna abin da ka riske mutane a wannan zamani a wannan masallaci suke yi shi ma hujja ne a me shi hujja ne a addini kun gane shi ma hujja ne saboda haka kenan ana duba hadisi da yazo kuma shi da ana duba abin da kuma mutane suke aikata shi shi ma hujja ne daga wannan magana ka fitar da masadir shari'a abin da aka rawaito da kuma abin da aka ga mutane suna yi domin akan shi ne zai zai gina mu akan wannan hukunci yace fa ammal iqamatu fa innaha la tusanna wa zalika alladhi lan yazal alayhi ahlul ilmi bi baladina ita iqama ba a yi mata lafazi biyu kuma wancan wannan hukuncin shine mutanen ahlul ilmi a garinmu wani gari kenan wasu gushe ba akan haka iqama lafazi daddai ake mata ba a mata lafazi bibiyo wa amma qiyamun nas hina tuqamu salah shi kuma tsayuwan mutane lokacin da ake tsayar da sallah fa inni lam asma fi zalika bi haddin ban ji wani haddi da aka tsari aka ce ga lokacin da za a tashi ko ga lokacin da ba za a tashi ba haddin yuqamu lahu illa anni ara zalika ala qadri taqatin nas ni dai ina ganin wannan ya dogara ne akan iyakan karfin mutane fa inna minhum as-saqil wal khafif domin cikin mutane akwai wani mai nauyi akwai kuma wani mara nauyi zai da kitse wala yastati'una an yakunu ka rajulin wahid bai yiwa mutane su zama kaman kaman mutum daya a ce da an ce qad qamatus salat sai kawai a tashi gaba daya wani zai tashi da nauyi wani zai tashi ba nauyi kuma kowa ya tashi iyakan karfin shi saboda haka da an fara ikama kowa zai tashi iyakan karfin shi babu wani abu da yake yana da haddi to nan kenan eh kamar tsofaffi da ba lalle sai tsofaffi ba kun ga kenan nan an gina mu akan abin da yaga ana yi haka mutanen suke yi sai kuma ya kawo ta'lil yace dalilin da ke haka domin mutane ba kamar mutum ɗaya suke ba bai yiwa a ɗora mutane a hukunci ɗaya abin da yake akwai yalwa a ciki saboda haka ana son yadda dai kowa da an fara ikama ko an ƙare ne yadda kake kafin a kabbarta ka tashi an baka wannan yalwa to wasu ila malik ikama lafazin kiran sallah da kama ina suka bambanta a shahada ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah qad qamati salah allahu akbar allahu akbar qad qamati salat daya haka na madina yake amma akwai riwaya masu yin biyu amma na madina daya ne haka ya samu mutane ahlul ilmi a madinan Muhammad sallallahu amma yanzu ya koma biyu ya koma biyu to madinar lokacin manzon Allah lokacin Malik madinar lokacin manzon Malik tana bambanci da madinar yanzu me bambancin su zamani ne da muke faɗan falalan Malik muna cewa Allah ya fitar da shi a Madina a zamanin da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake shi kun gane bambanci kuma tunda Malik ya tafi har yau din nan har yau Madina bata tsayar da faqihi ba bata tsayar da faqihi ba domin tabbatar da wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to me kawo yanzu kuma abubuwa na Malik ba su da ƙarfi a madina abin da ya kawo haka daula ce da siyasa kowace daula ta zo sai ta ƙarfafa mazhabin da take kai akwai lokacin da ahnaf suke karfafa mazhabinsu akwai lokacin da abbasiyun yawanci shawafi'i ne suke karfafa na shafi'i sannan kuma aka zo wannan daula ta ƙarshe daular ali sa'ud na hanabila ne su ne na ƙarshe dai wanda suka samu wannan wurin saboda ka malaman abun nan ne najd suka zo da mazhabinsu saboda haka gari sai ɗauki domin an ce wa annasu ala dini mulukihim shi ne kawo haka amma kamar yadda muka ce duka a imma in sun yi saɓani a wani abu duk daidai ne to amma ba za a yi hujja a ce to ai yanzu ana yi a madina ba domin a'a ba waccan madina ake magana ba in an ce amalu ahlil madina ba madina ta yanzu ba ake magana ana madina khairu harun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina shikenan ta tsaya ta yanzu ba hujja bace sai sun kawo dalili saboda haka iqama ɗaɗɗaya ke a madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam haka malik yace na riske malaman garin mu haka na riske malaman garinmu ba su gushe ba akan haka to da malamai suka ɓace fa shi kenan dole a canza sunna Allah shirya da mu faƙil mai nauyi eh eh ba komai ba komai ai a'a baka saba ba domin yace babu wani abu da yazo game da tashi na sallah mutane an baku yalwa farko kafara ko karshen ta kafara akai dai kawai lokacin da liman zai kabbara Allahu akbar ya zama kai ma kana tsaye kai kabbara bayan shi amma an ba mutane babu wani abu da yazo sai dai abin da yaga mutane suna yi daga kamar yaya a'a to inda an ce karkamatu sala an yi Allahu akbar Allahu akbar me za a yi kenan zai ina so liman ya kabarta na zaune shi ne kake tambaya liman liman ya a ba shi ke tambaya ba mutum da ya tashi gwargwadon iyakar shi kowa da nashi karfi eh to wasu ila eh kai alwala to liman fa oh wai kana ka kana alwala kana tafiya kana tsaya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm me kamai da sallah me kamai da sallah ka bar kaya ka bar kaya a kasuwa ko a'a ana son sakina da natsuwa sannan kuma kalli ba shine muke magana ba ma adraktu alaihin nas kowannan baka iya yi sai ka samu wanda yake kana iya koyon shi Abin da aka sani mutum zai tashi tsaye ya kama shi ya kare da sakina wato kwanciyar hankali ba tare da tashi hankali ba ya kabbarta domin yana gaban ubangiji ne yana munajati da ubangiji kana ganawa da ubangiji yanzu in gwamnan garinku ne zaka fito kana kiran shi kana abubuwa haka zaka zo a natsi in kun shiga fada ya kuke wala awal eh wa alaikum assalam magana akan madina eh ta nuna cewa yanzu mutanen madina sun saba da nada akan ne eh a musamman ga malamai haka to ita falalar madina eh da ake mana bayani eh cewa tana zazzage mara imani kamar da dusar karfe Haka.
ita take zazzage haka to wannan falalar tana nan har yanzu ko ita ma a falalan na na har yanzu domin ba mai iya kawo bid'a ya shuka ta a cikin Madina sai dai abinda ake cewa domin Malik da yake hujja da irin wannan amalu ahlil Madina cikin malamai wayanda yake ba malaman Madina ba suna bashi hujja su ce a'a Madina ba hujja bace a wurin mu su a wurin su shi kuma ya ce a'a hujja ce a wurin mu domin Allah ya tsare ta ya tsarkake ta sai su ce to in hujja ce malamai na usul daga baya zaka ce in Madina hujja hujja ce ya ake samun mahazi wato abubuwa na laifi ana sata ana zina ana cuta duk a cikin Madina to abinda malaman malikiya ke bada radi ce a'a ai madina hujja ce a wani zamani wanda manzon Allah kuma ya tsarkake shine karni na daya na biyu da na uku ko malikiya ba sa hujja da madina bayan wannan karni ba sa hujja da ita saboda haka a yanzu in wani ya bayyana a madina sai ya zo da dalili cikin shari'a wanda ake yarda da shi ba zai ce muna wadan shi dan madina bane yana yin abin da yake so a'a sannan kuma in wani ya tsira bid'a a cikin Madina Madina za ta kore shi ko da da su ko yanzu in wani ya tsira bid'a a cikin Madina Madina za ta kore shi kun ga da ikon Allah Allah tsare wannan gari kuma kamar yadda na gaya muku kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za yin zuwa Madina neman fatawa Madina tunda Malik ya tafi wannan da kuke ji an ce su ila Malik din nan shi ne ta haƙiƙin wannan ta na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam za a yi ka tambayan wani malami a Madina ba za ka samu malami mai irin ilimin shi ba. Har yau muna tambayan shi malik, har yau. Kuma ya nuna kenan ba zai fito a Madina ba shi kenan halas. Ashe wanda ke so ya rike ilimi ingantaccen ilimi wanda babu kokonto ko shakka a ciki tsarkakakke to ya bi ilimin malaman Madina. wanda malik ya tattara ya tantance ma mutane Allah ya ba mu wafaka to wasu ila maliko an qaumin khudu ko aradu an yajma'u al-maktuba fa arada an yuqimu wa la yu'adhdhinu qala malik dhalika mujzi'un anhum an tambayi malik qaumun khudu mutane ne suna zaune a wuri amma ba masallaci ba suna zaune kamar a ce kaga mutane sun je camp sun shiga daji suna zaune ko suna wani wuri zaune tare fa aradu an yuqimu sai lokacin sallah yayi sai suka ce to a tashi ayi sallah amma ayi kama wala yu'azzinu ba sai mun yi kama ba to wa za mu kira qala malik zalika mujzi'un wake wannan yana wadat eh wala yu'azzinu eh wala yu'azzinu amma ba za su yi kiran sallah ba za su yi ikama amma ba za su yi kiran sallah ba to ni an san malik mujzi'un anhum wannan kiran wannan ikama da tayi ta wadatar musu yace inna ma yajibu an-nida'u fil fi masajid al-jama'at inna ma yajibu abinda yake wajabta ga mutane fi masajid al-jama'at sai masallatan da jama'a na taruwa allati tujma'u fiha as-salah wanda yake ana kiran mutane su taru don a yi sallah ko ga kamar masallaci irin wannan to bai wajaba bai halatta a yi sallah da ikama kawai amma mutane suna wurin da ba masallaci ba ne ba sai sun yi ikama ba ba sai sun kiran sallah ba kai za su yi da ikama amma su yi kiran sallan kuma ya fi domin za mu zo hadisan da cewa in an kiran sallah ba wani aljani ko mutum da zai ji wannan sai ya ba da shaidan waɗannan mutane su yi sallah ya kan me? kafin ya tada a kafin dai tada sallah kafin ya kabbata tada sallah bai gama ba
wuta zo lokacin da muke nan kamar mun makara muna gani sai ga liman ya ci kira sallah da mu ana ci a yi kama da
ba kira sallah ba a ci a yi kama kawai banda kira sallah mun makara
o kun kun makara a kiran sallah kuna tsoro ka ku kira sallah ku ku kama mutane rudani mun makara ne wannan bai zo ba wannan bai zo ba sallah sai ga liman Eh.
ta magarba sai kawai na gane sai duk mai mai ce a cikin a da suka a to a a jama'at ana kiran sallah a masallaci ana kiran sallah ko in yi lokaci ya kure sai a hankali ba zai ɗaukaka sauti ba eh amma kuma sallar ku ta yi duk da haka eh eh abin da yake eh a bai zuwa ikama ba eh shiru za ka yi me kurma ke faɗa na kuma ya ce malam da an ce su biyu ake kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar eh Allahu akbar Allahu akbar wai hakan ba su hudu bane
eh ba- tambayan da yake hakan ba su hudu bane ko su takwas tunda za a ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wai hakan su hudu ne ko ko su biyu ne
takbir Ina.
a'a wani kurma ne yake tambaya ban gane tambayar shi ba shi yace ana kiran sallah ana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko to me ya ce su an ce su biyu ake kira su amma ya ga kamar su hudu ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ce kamar su hudu ne a'a nan ana maganan iqama iqama la tusanna ba yi mata bibbiyu ba ani- ba ana nufi a takbir ba ana nufi a kalmar shahada da kuma hayya ala salah hayya ala falah qad qamat as-salah su kada ake nufi amma takbir ana yin ana ƙara maimaita shi kamar yanda zo a sunna to wasu ila malik yawa eh tsaya tsaya tsaya yanzu ana kiran sallah fa ba mu shiga sallah ba ku bari mu shiga sallah za a zo babul iftita abinda ake fara sallah a zo ruku'u a zo sujada komai yanzu muna maganan kiran sallah cewa bai wajaba a kira sallah sai a masallacin da ake tara mutane amma in mutane sun kasance wuri ba su tunanin wani zai zo musu to wannan ba dole ba ne su yi kiran sallah za su iya yi mai iqama akwai fikihu cikin wannan ansa fikihun shine kowace tambaya tana da me tana da babi kun ka tsayawa kan babin domin sai mun wuce kiran sallan nan kuma sai wani ya dauko maganan ab- an riga an wuce shi to Allah ya taimake mu to wasila malik an taslimil mu'azzin ala al-imam wa du'a'ihi iyyahu lis-salati wa man awwala man sallama alayhi fa qala lam yablughni anna at-taslima kana fi az-zaman al-awwal an tambayi malik domin da in in miladani ya kare kiran sallah a madina sai ya je kuma kofan amir shugaba sai mai assalamu alayka ya amir hayya ala salat lokacin sallah yayi bayan ya kare yana daga cikin aikin ladan bayan ya kare kuma sai je ga liman ko shugaba ce lokacin sallah yayi shin aka tambayi malik wannan taslimul muazzin ala al imam wa du'aihi kuma eh, kiran shi iyahu ila salat me me ba- wa man awwal man asl- man sallama alaihi wa ya fara yin wannan fa qala lam yablughni bi zumun ba anna at-taslima kana fi az-zaman al-awwal bi zumun cewa zamanin farko wato na sahabbai da tabi'ai ana yin wannan abu ba wani abu ne aka fara shi daga baya wato baya cikin sunna to wannan ilimin wannan ilimin cewa zamanin farko ladani bai zuwa ya kira liman wannan ilimi cewa ba a yin haka a zamanin farko in ba don an rawaito shi a muwatta ba ko yi maganan shi a cikin mudawwana ina za ka samu wannan ilimi ba za ka same shi a wurin kowa ba cewa zamanin farko ba sa haka su malaman hadisan da suka zo daga baya suna ruwaito abin da ya zo ne balagahum amma ba su da ilimin kuma me ake yi a wannan zamani kun fahimci abin shi yasa aka cewa malik imam fi sunna wa imam fil hadith nan da sunna ne muna hukunci cewa mutanen farko ba sa yi domin yana da ilimin mutanen ne farko ba sai ya jira abin da ya zo mishi ba to haɗa su su biyun nan shi ya tsare wannan addinin musulunci shi yasa mazhabin shi ba yadda za a yi bid'a ta shiga mazhabin abun nan ibn taymiya aka tambaye shi yace mazhabin imam malik ba bid'a a ciki ibn salah ba bid'a a ciki domin ba yadda za a yi bid'a ta keto hadisi kuma ta keto sunna za ta iya keto ɗaya daga cikinsu amma in ka haɗa su biyu to ba yadda za a yi ta zo Allah ya shirya da mu to qala yahya wa su'ila malik an al mu'azzin azzana li qaumin thumma intazara hal ya'tihi ahadun wa lam ya'tihi ahad wannan an tambayi malik mai kiran sallah ne ya kira sallah li qaumin dan mutane su zo dan mutane ko ثم انتظر في تجرى هل يأتيه أحد شو وني زي زو فلم يأتي أحد كما با وين دي زو فأقام الصلاة وصلى وحده يأي قام يصلى شكري ثم جاء الناس بعد بان يقار صلى أن أفرق بان يقار صلى سي متعني سكزو أي يعيد الصلاة معهم شن يساك صلى تعالى دسو دومين شكري يمي سي صلى فقال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده akwai babban fikihu nan liman ne ko me dai kiran sallah ya kira sallah dan ya tara mutane lokacin sallah yayi ya kira ba wanda ya zo sai ikama yayi sallah ya ƙara sallah ya sallame sai gashi kuma mutane sun taru shin ya bi su a yi sake sallah ya ce a'a ba zai sake sallah ba shi wannan sallar nan da ya ta farko ita ce ta jama'a ita ce ta jama'a wani ce lafi ne ba su samu jam'i ba to don kuma aka da muku ba su samu jam'i ba ya ce duk wanda ya zo bayan liman ya sallame ya yi salla li nafsihi kowa ya salla shi shi kadai irin taruwan nan da kuke kuna salla ba kuna dai yi ne kawai ku ‘yan latti ne a jama'a wasa ne liman wasa ne bus ce direba ya shiga ya wuce an baku a baya sai dai ku tako a ƙasa amma hal yanzu to in kun yi yawa in kun yi malami zai iya ce maka yajuz malami zai iya ce maka yajuz amma shi ne shin kuna da ladan jama'a ba ku da ladan jama'a eh to ga maliki ya ba da ansa haka haka ba jam'i bayan liman a kai to me za ka yi jama'a kuma ai kokarin abin da ake ba a son duk abin da zai raba jama'a domin in an yadda an kayin jama'a bayan jama'ar liman kenan wanda suke kiyayya da liman za su iya yin tawaɗu'i su ce mu ba ma son liman ɗin nan bari in ya ƙare tashi mu tamu ko ba haka ba shi yasa in kun tuna lokacin fitina din nan da aka sa muna imamul fitnan na ba ku ta fatawa in za ku yi tunawa nace ku zo kada ku tada hankali domin suna so a tada hankali ne gwamnati da soja su shigo ko ƴan sanda shine suke so to amma kuma ba za ku yarda da limamin fitina ba domin me duk wanda ya sallah da mutane suna kyamar shi to shi bai da sallah bai da sallah to in liman bai da sallah fa mamu saboda haka nace in yazo in kun zo juma'a ku ku dora na'i ku dora shi kafin ya hau amma in aka muku dibara ya hau ku yi takabbara kawai in ya ji kabbara ya ji tsoron Allah ya sauko ku dora la'ibi in kuma ya ki saukowa ku bi shi bayan ƙara sallah ku yi me ku sake azhar ba juma'a ba juma'a fitina ta wuce shi yasa ba a son jama'a biyu a cikin masallaci kai sauri ka zo ka samu jama'an farko ita ce mai ladan jama'a in kai latifa sallu li nafsihi malik ibn anas eh
ba ka yi eh haka suke shi ma ba yana maka magana da hadisi kaɗai ba yana maka kuma magana da yanda ake yi domin a tsare limanci kuma a tsare fitina a tsare raba mutane Allah shirye da mu kun ga ba wai yanda nake so in ina so ne san ce ku ta yi ai jama'a biyu uku hudu biyar to ba haka yake ba shi yasa mutum ya tsare lokaci shi kuma ya nuna kenan in kaman aka yi tambaya a zuka ce da wannan da ya zo ya kiran sallah lokacin ta ya kiran sallah in ba wanda ya zo ya yi sallar shi ya yi sallar shi
akan kallon eh
wasu kasashe eh da musulmai suke da karanci Eh.
kuma suna da yawa wajen sallar juma'a haka sukan ware lokutan ce don masallacin ba zai dauki dukkan al'umma ba eh sai sa liman sai a zo a yi sallar juma'a a yi hudu ba a yi komai an gama mutane can kuma su an tare su eh to bayan wa'annan sun gama sun fita Don rashin sai wa'annan su saboda zo.
babu wuri ko ba a jasi ba masallaci kai a wurin ba eh to ai kaga wannan suna da uzuri wa darura tubih al mahzurat amma ita a maimaita magana wato tambayar da shi ne akwai kasashen da musulmai ba su da yawa kuma masallatan ba su da yawa ba ko ina ke yadda a buɗe masallaci ba sannan masallacin juma'a yama musulman kuma kaɗan sai a ce to bayan a raba sallah tunda tana da lokaci mai tsawo ran juma'a eh, wato ma- group na farko su zo karfe ɗaya za a sake yin wata juma'a karfe biyu kuma za a sake kamar watakila ma karfe uku haka duk lokacin juma'a ne domin a samu kowa ya samu inda zai samu ya kutsa kanshi to kun ga wannan lalura ce ta sa kuma ittifaki tare tare suka yi wannan abu musulunci abin da yake tsoro raba kan jama'a yanzu masallacin nan in mun yadda bayan liman ya sallame kuma mutane sun yin wata sallah a ciki to zai zai iya fitar da fitina zai iya fitar da fitina domin wani su za su iya tsira wata sallah kullum shi jam'i na biyu yake yi shi yasa aka ce in dai liman ya sallame wanda ya zo to ya salli li nafsihi ya ƙara taimakawa na tsare al'umma ɗaya Allah ya taimake mu eh ku bari mu ƙara samu eh eh eh yawa eh haka eh a'a dole wani liman daban domin liman ɗaya ba zai karrara ba zai sake maimaita sallan juma'a so so biyu so uku ba sai dai su so da nasu eh, liman daban su yi daban to ya ce ko wa kana hiya wasu ila malik an mu'azzin azzana liqaumin thumma tanaffala fa aradu an yusallu bi iqamati ghayrihi fa qala la ba'sa bi dhalika iqamatuhu wa iqamatu ghayrihi sawa wannan mai kiran sallah ne kiran sallah sai yana so ya nafila bayan ya kira sallah sai fara nafila sai mutane sukan so wani ya- ya tada iqama wannan zai ja musu batan lokaci wani ta- ya tada iqama ai sallah shi daga baya ya zo ya same su shin wanda ya kiran sallah dole ne shine zai iqama ko ko wani ba shi ba zai iya kira ya iqama shine mali yace babu laifi tada sallan wanda ya kira da wanda bai yi kira ba sawa'un daidai ne ba a ce lalle dole sai wanda ya kiran sallah shi zai tada iqama ba a'a duk ɗaya ne kowa zai iya tayarwa an rage maka aiki ne ba ga ladan eh eh su'al ne magana ce eh mm. eh eh o za ku yi latti in kun jirawa eh a'a eh, lokacin azhar yayi kuma mutane muta'arafun sun yi wato yadda akan matsala yanzu nan ai azhar tana yi sha biyu da nawa arba'in ko amma mun yadda karfe ɗaya za a yi domin kiran sallan da ake din ya tara menene din ya tara jama'a saboda ka kowa ya san yadda zai kulla kantin shi ya je gida ya alwala ya zo ya salla a yi karfe ɗaya sai ku kuna so ku yi ta kamar karfe sha biyu karfe ɗaya saura kwata a ba ku da haƙƙi eh duk da haka to tun da haka ne yake kun gane sai ku sama gaya ma liman kai limami ne na makaranta limami ne na ɗalibai muna fara lacca karfe ɗaya saboda ta a yi ittifaki a fara sallah karfe ɗaya sora kwata a yi ittifaki karfe ɗaya sora kwata don kada a raba mai kan jama'a a'a jama'a shine wanda ke da masallaci wanda suka yi kiran sallah suke da sallah eh to ku tsaya mu kai karshe to qala yahya qala malik lam tazal as-subh yunada laha qabla al-fajr فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها مالك يتي wato sallan asuba bata gushe ba ana kiran sallah qabla al kafin alfijiri ya fito ake kiran sallan asuba kafin alfijiri ya fito amma wani sallan asuba to babu laifi ha me yace fa inna lam nara amma ba mu gani ba yunada laha ana ana mata kira sai bayan lokacin ta yayi duk salloli guda biyar asuba ce kadai ake kira kafin lokacin asuban yayi sulusul akhir min al-layl sudusul akhir sudus kafin lokacin alfijir ya fito ake kiran sallar asuba sauran sallah sai lokacin ta yayi wannan zamu zo daga baya domin rikicin da ya kawo ma wa'ansu rashin fahimta na as-salatu khairu minan nawm shi wannan amma yanzu malik ya muna ka'ida cewa sallar asuba ce ake kira kafin lokacin ta yi sauran sallolin sai lokaci yayi to wa haddathani an malik annahu balagahu anna al-mu'adhdhina jaa ila umar bin khattab yu'adhdhinuhu li salati subhi fawajadahu na'ima فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح نعم مالك أنه بلغه شوى يأس ومش لاباري cewa mai kiran sallah ya zo wa Umar yu'azzinuhu wato ya bashi ya gaya mishi lissalati sabi cewa lokacin sallah asuba yayi fa wajadahu na'iman sai ya samu Umar yana bacci fa qala as-salatu khairun min an-nawm sai mai kiran sallan nan ya ce wa Umar sallah fa tafi alheri daga bacci fa'amara umar an yaj'alha fi da'i sabi sai umar yace to ka sa wannan magana cikin kiran sallah na asuba to nan malik ya zo da shi da sigatul balag bai faɗi mu'azzin din ba kuma da siga ta cewa ya iso mu sannan kuma an samu hadisan da suka nuna a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar ibn majah da sauran sun rawaito cewa Bilal ne bai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan bacci da asuba sai ya ce as-salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan nawm sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa shi a sallan asuba wani kuma ba wai an same shi na bacci bane riwaya ce annabi ne ya ce a sa shi cikin bacci to a cikin cikin sallah kiran sallah to amma anan a Malik a wannan zamani duka wayannan riwayoyi ba su inganta ba abin da ya fi rinjayarwa a cikin duk abin da ya zo na maganan salatu minal salatu khairu minan nau abin da ya rinjayar cewa Umar radiyallahu anhu shine yasa aka sata a wannan lokaci na abin da yake nuna mana duk abin da Umar yayi ko ya umarni a yi shi ba bid'a bane sunna ce domin matsayin da yake da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce iqtadu bil ladaini min ba'di abubakar wa umar saboda haka duk abin da umar yayi ba bid'a kuma Umar ya ya sha cewa Allah yana mishi muwafaka har abubuwa guda uku wanda Allah ya mishi muwafaka tun annabi na da rai in ya bada nashi ra'ayi sai wahayi ya zo ya dace daidai da na Umar saboda haka nan ya nuna sunnan khulafa'ur rashidin sunna ce to amma shin lokacin Bilal ne lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin Umar ne an samu sabani wani su ce lokacin Annabi ne wani su ce lokacin Umar ne sabanin bai da amfani in lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ni'ma in lokacin Umar ne fa ni'ma dukkan su za su iya saka as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallah sun isa duka sai dai abinda zai nuna muna bai zo da labari mai ƙarfi ba la wurin wa'ancan la wurin maliki ma yace balaga ne kun fanci abu to as-salatu khairun minan nawm yaushe ake yi a'a as-salatu khairun minan nawm ana yin shi ne a kiran sallan asuba shi kuma kiran sallan asuba ana yin shi kafin kafin sallah kafin kafin alfijiri wannan ya warware matsala me yasa mutane ke musu suke rigima kun san rigimar yanda yazo rigimar su ta zo lokacin malik zai zo maganan shi lokacin azumi lokacin azumi lokacin sahur zai kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce ma mutane in bilal ya kira sallar asuba kun san ana kiran shi kafin me ku ci gaba da cin abincinku domin ana kiran asuba kafin me kafin alfijiri amma ibnu umar maktum makaho ne in ya kira kira na biyun na an tsiro shi ne dan ramadan dan mutane su san fa alfijiri ya fito su bar me cin abinci in kun ji wannan makaho yayi to an alfijiri ya fito domin bai kira sai an ce asbah asbah lokaci yayi kun fahimta saboda haka an daddale matsala ko to yaushe ake kiran as-salatu khairun minan nawm amu zamanin mu na yanzu da muna kira biyu cikin Ramadan da ba cikin Ramadan ba yaushe zamu yi as-salatu khairun minan nawm eh na me na farko na farko saboda haka masu cewa na biyu ne bai kamata su haɗa abu biyu ba masu cewa ana as-salatu khairun minan nau na biyu ko suna bada hujja da makka da madina a'a makka da madina suna as-salatu khairun minan nawm kafin fitowan alfijiri ake salatu khairun minan nawm kafin fito alfijiri in dai alfijiri ya fito wannan kiran sallah na sahur ne cewa kuma sahur saboda haka masu as-salatu khairun minan nawm bayan alfijiri ya fito su ne masu kuskure abinda suke ya kamata su yi ko su koma kiran sallah ɗaya tak cewa in alfijiri ya kusa su yi kiran sallah da as-salatu khairun minan nawm kafin alfijiri ya fito amma kiran sallah su ɗaya tak shi ma sunna ne koko in za su yi biyu to na farkon ya zama shine as-salatu khairun minan nawm kuma shine kiran sallan asuba shine kiran sallan asuba na biyun nan ba kiran sallan asuba bane kiran sallan sahur ya kare ne ba na sallah bane shi yasa gaya muku dukkan salloli ana kiran sallah sai lokaci ba a kiran sallah sai lokacin ta yayi illa me sallan asuba ake kira kafin lokacin ta so mai kiran sallan asuba wadda shi ne ake wa salatu khairun minan nom ana yi ne kafin alfijiri ya fito shi ne kiran sallah asuba masu ba sa kira wai sai alfijiri ya fito to wannan ba kiran sallah asuba bane in alfijiri ya fito kiran sallan barin sahur kuma azumi ake yin shi to amma abu ya wuce sunna ta wuce ana ta yin haka nan biyu biyu ba komai amma mai da shi kamar yanda yake a sunna Allah ya ba mu muwafaka sura ɗaya ko تو تو حديثنا قريدا 54 وحدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاه wannan malik ya rawaito ne daga ammihi wato kani ko wan mahaifin shi shine suhail ibn malik an abihi daga uban shi uban wa uban malik ko ko uban shi suhail din uban malik yanda yazo an ce uban malik mahaifin shi annahu qala ma a'rifu shay'an shi wannan mahaifin shi yace mahaifin malik yace la a'rifu shay'an mimma ajabtu alaihi nas ban san wani abu ba wanda na riske mutane na kan shi yana nan yanda yake illan nida'il bis salati sai dai kiran sallan nan baban malik yake faɗan wannan cewa bai riske abinda a wannan zamani bai riske wani abu wanda mutane na kan shi ba sai kiran nan na sallah to nan ba za ka yi mamaki ba malik samu wannan fikihu daga baban shi eh mana cewa a abinda aka riske mutane a kai shi ma juzi'i ne na fikihu to nan yana inkarin halin da aka fara samun canji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nas qarni maji alheri karnin annabi sannan ne bi mishi sannan ne mishi sannan ne fa ba khairul karni wallazi ne yalinan walla a'a thumma sannan sannan sannan wanda fi alheri kenan karnin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mai bi sannan mai bi mishi to to na 155 ko wa hadathani an malik an nafi an abdullah ibn umar سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد نعم عبد الله بن عمر an ruwaito cewa ya ji ana ina ana tada ikama a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bil baqi kuma yana can makabarta wurin baqi wa asra al masha sai aka ga yana gaggawa ba gudu ba yana gaggawa yana yana yana sauri a tafiya ila al masjid zuwa masallaci nan ya nuna kenan an hana gudu ne amma ba hana mutum ya tafiya da sauri ba to sallallahu alaihi wasallam eh Eh. Ai, kai shuru kana saurare shi, kana jira, ka fara gyara zuciyarka za ka yi sallah. Eh. Eh? An tsallake hadisi ɗaya. A ina kenan? Wani hadisi kenan? Ɗari da hamsin? آه. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع الانصاري اه مو كرنتا شي انت ما كرنتا شي با اه ايه تو تو تو تو gaskiya ne na yi kuskure ne wurin ishara sai sati mai zuwa insha Allah wa alaikum assalam
lokaci lokaci ya wuce
sallu ala nabi kafin a yi addu'a akwai matar ainihin wazirin fika wanda yake uba ne na kwamiti na wannan masallaci Allah ya mata rasuwa muna fatan a sa ta addu'a Allah ya gafarta mata
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آه، والله، والله.
صلى الله على محمد وعلى آل محمد وعلى آمين.
محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وعلى آل إبراهيم آمين.
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم اغفر لموتنا وموتى المسلمين
آمين.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم آمين. آمين.
اللهم اكرم في الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين آمين.
اللهم اغفر لنا اذا سمعنا الى ما سألوا اليه آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين
الحمد والحمد لله لله رب العالمين